بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan rabiu sani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta wato dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna cikin sura ta ashirin da uku suratul mu'minun mun yi darasi guda ɗaya za mu tashi darasi na biyu aya ta ashirin da uku muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci ya biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ifa aiki da abin da za mu fi da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى idan ba manta ba a farkon surar da ba mun ce surar ta kunshi bayanin sifofin muminai da sifofin ko kuma da sifofin yan aljanna da kuma labarin annabawa wasu daga cikin annabawa to shine ayar ta bude mana kai sai inji da farkon labarin farkon manzo shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah yake wa laqad arsalna nuhan hakika mun aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumihi zuwa ga mutanansa faƙala da yi zai ya kauni ya ku mutane na o abudullah kuma kawo Allah dama shi ne aikin annabawa duka wani kalma a suna fi kulle ummati rasulan a ne abudullah wa sani wa dago duk annabin da ya zo abin da yake gaya wa al'umma ta kenan ku bauta wa Allah ku kiyaye dago duk abin da ba a bauta wa ba Allah ba shine dago duk kowanne annabi ce da ya faɗi wannan malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta wa shi kadai in ba Allah ba sai yace afala tattakuna ba ku da ba ku da takawa ne ba ku dora abu inda ya kamata domin takawa shi ne ja'alul wiqayati bainaka wa baina ma'siyatillah sanya kariya tsakanin ka da zabo shi ne takawa ba wani abu bane ake gani a fuska ko a goshin mutum da za a ce wannan shi ne takawa a mutum yayi takatsantsan ko kuma intidalu awamirullahi wa jinabu nawahihi mutum ya rika kwatanta abin da Allah ya zo da nisantar wanda baya so wannan shine takawa la na kasu wala ziyada shine Allah ya wajen zargi yace to ba ku da takawa ba ku kwatanta abin da Allah yake so da nisantar wanda baya so fa qala al malau alladhina kafaru sai manyan gari amma malau shine manyan gari masu kuɗi wanda suke cikin annajuwa amma kafirai min kaumi da cikin mutanen da suka ce ma hada basharun ma da illa basharun mithlukum wannan fadin kuke gani ba kowa bane ba ce mutum ne irin ku yuridu an yatafaddala alaikum da yake so wato ya zo kawai ya ce ya samu fifiko a kan yana so ya ga cewa ya fi kowa kowa ya zo ya bi girma yake nema walau sha Allah inda Allah ya ga damar turo manzanni tunda su suna ganin a basu kuɗin Allah bai turo mai kuɗi ko ɗaya ba sai suke ganin cewa wannan da ya zo neman suna yake da neman girma inda Allah ya ga dama la anzala malaikatan da sai turo ya saukar da malaika ma sami'na bi hada ya ba ila al-awwal ba mu taba jin irin wannan bane ga iyaye da kakannin mu wai shine hujja wannan a abin da ya zo da shi ba taba ji daga iyaye da kakannin su saboda haka ba addini ba ne su ba za su yarda su yi shi ba sai Allah ya ce in huwa sai suka ci gaba da cewa bayan waccan magana da suka gaya ba su tsaya ba sai suke cewa in huwa ai ba huwa ba kowa bane wannan da kuke gani illa rajulun fa sai mutum ne bihi jinnatu wanda yana da tabin ka a tare da shi suke gaya wa annabi alaihi salatu wassalam wannan kalmar Allah malaukakin sarki ya ce fatar sai suka ce fatar rabba su bi ku dan saurara masa ku yi masa sauraro ma ku gani hatta ina zuwa wani lokaci ko ga me zai faru ne malai ce yur ta'ala an nuhi Allah malaukakin sarki yana ba mu labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da ya aiko shi zuwa ga mutanensa dan ya musu gargadi da azabar Allah madaukakin sarki da kuma irin yadda Allah yake kama wanda suke yin shirka da wanda suke wato saba wa al'amuran ubangiji da wanda wanda suka kanya ta wanzanni to ga irin sakamakon da Allah yake ba su to annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya ga mana ya ce ya qaumi abudullah ya ku mutane ku bauta wa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta in baki ba abala tattakuna ay alla takhafuna min Allah min israku israkikum bi ba za ku ji tsoron Allah ba dangane da wannan shirkar da kuke masa to shine manyan gari humus sadatul akabiru minhum manyan gari masu kuɗi na garin wanda ba sa bin Allah madaukakin sarki shine suka gaya mata gaya wa sauran mutane cewa wannan da kuke gani ba kowa bane ba sai mutum mutum ne wanda yake da tabin ga a tare da da yake neman suna a tare da to Allah madaukakin sarki ya karyata su akan wannan kalma cewa yana neman suna sannan suka ce inda annabin gaske ne to mala'ika za a turo a turo mala'ika kuma mala'iko kuma kawai da suka faɗa a suratul isra ko ba turo mala'ika ba to a turo mala'ikun da za su rika zama escorters din sa bodyguard su rika bin sa baya yana wa'azi suna cewa gaskiya ya faɗa idan yayi zai ce gaskiya zai ce ga muku wai da in gaskiya ne to Allah ya turo shi mala'ika ko kuma ya turo wanda za su ba shi kariya mala'ika shi da Allah bar hoton da yake gaya mana sun ce in huwa illa rajulun bi jinna ai ba kowa bane wanda kuke gani ba ce mutumin da yake da tabinka fa tarabbatu bi ku dan jira ku ba shi lokaci hatta ina zuwa wani lokaci ku ga me zai faru bi sai Allah ya ce قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقابلني في الذين ظلموا إنهم
Wato wato jura ta kai bango kenan idan ka ji annabin Allah ya koma cikin dare yana wato yi wa Allah magiya to yayi yayi da mutanen su sun kidini saboda haka yanzu nan da nan kawai sai annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya koma kai kara gurin Allah qala sai ya ubangiji ya qala rabbi ya ya ubangiji ko so min bi ma kazzabu ka taimake ni akan ƙarya tarin da suke yi shine kawai shi ba shi da wasu ƴan baranda da za su ba da kariya amma an kawo masa hari sannan shi ba da wakali yake yawo ba magana kawai yake gaya musu Allah yake ba wa aina ilayhi to daga wannan addu'a da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi sai Allah ya ce muka yi ba wahayi alisna ilfulka na cewa ya je hada jirgin ruwa ya ayyuni na akan idanun mu da kulawar mu wa wa'ina da umarnin mu kuma yani wa amrina da umarnin mu Allah ya ce bai da da amruna Allah ya ce Annabi Nuhu idan al'amarin mu yazo domin yayi masa wasu yayi musu wata bakarariya addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka ba kowa a kasar nan kafin su min al-kafirina inda kafiri ne kowa a halakar da shi kar a gida ko daya innaka in tazarhum yace ya ubangiji in ka kyale su yudillu ibadaka to bayin ka da za su rika zuwa duk sai sun batar da su wala yalidu illa fajiran kafara yayin da kauna da ziyarci ya ubangiji ƴaƴan da za su haifa ba fajirai ne kuma kafirai ka ku yanke kaunar ta kai inda take to annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya jirgi ya hada jirgin ruwa bayan ya je ya hada wannan jirgin ruwan to sannan kuma Allah ya jirgi da alama da zaka gani cewa lalle za mu halakar da su fa idza jaa amruna idan al'amarin ya zo wa barat tanuru kaga cewa tanuru ya fara kukkugo da ruwa shine aljanno wasu ka ce kasa gaba ɗayanta wasu ka ce a inda ake gurasa ga wuta na ci amma kawai sai ga ruwa na bulbulowa ta cikin wutar to da zarar ka ga wannan alamar to ka tabbatar da cewa al'amari ya zo Allah yake da da ka ga kasa ko ina ruwa na bulbulowa ta kasa wata nufiya min kullin zaujaini to ka samu kowanne nau'i dabba kowanne nau'i da tsuntsaye ka ɗauki mace da namiji ka ta a cikin wannan jirgin ruwan a samu zakara da kaza agwagwa da turo da tabara da mace da namiji haka kowanne ya sassa a cikin jirgin ruwansa Allah ya ce fa lukbiya min kullin zawjaini kowanne ya aure daya itnaini guda biyu wa ahlaka da iyalanka to sai Allah ya ce illa man sabaqa alaihi alqawl amma banda wanda zance gabata a kan wanda za ta halaka kenan matarsa da kuma ɗansa domin ɗansa wato kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani a cikin suratu hud da muka wuce a can baya in za ku lura lokacin da ya zo yake cewa ya ubangiji ga ɗana yake ɗan nasa zo ka hau an gama haɗa jirgin ruwa sai ce a ta'awi ila jabali ya fi muni min ruwa yace baba ka ce ruwa za a kuma tafi ni kan dutse za hau wai dutse ne a wata wata ruwan ya zo ba zai kamo inda yake ba bayan ubangiji wanda kafin sarki ya gaya mana a suratul kamar cewa wa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in munhamir sai ce wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir ta sama gaba ɗaya kawai sai Allah ya saki ruwan ta sama sannan kuma kasa ba ya rika zuwa da ruwa to ina wani dutse ne zai ba babu abin da zai yi saboda haka nan nan kuwa yayyai da shi yace yazo ya aure ta ta'awi ila jabali ya asimu ne idan ba sai uban yace la asima yawma min amrillah babu wata kariya a yau din nan da kake gani kai dana daga al'awarin ubangiji madaukakin sarki to ana cikin wannan ma yana ta gaddama wa hala bainahum al-maut wata qira'a wa hila bainahum al-maut sai kawai ruwan ya fara yawa sai igiyar ruwa ta raba tsakanin uban da ɗan yana tankan dutse yana ganin yawan uban waye shine wa ila bainahu wal mawju fa kana min al mugraki nan da nan sai kasance cikin halakaku wanda suka wato duniya a ruwa to bayan ubangiji madaukakin sarki ya sa ruwa gaba daya shi kuma annabi nuhu yana cikin wato komai sa da wanda ya debo wanda za su iya wato kubuta suna ta tafiya bayan ruwa ya cika garin sama da kasa amma bai yi wa annabi Nuhu da mutanensa da dabbobin da ya dauko komai ba yana ta tafiya bayan an gama halakar da dutsen sai Allah ya ce da ruwan kuma wakila ya ardu la imani wa ya sama'u aqi'i wa biyudal ma'u wa qudiya al-amru wa tabat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin sai aka ce da kasa ibla imani ya ce kasa hadiye wanda kike fitowa da shi ta kasa wa ya sama'u aqi'i shi ma sama ki kafi gaba ɗaya yanzu ruwa ya tsaya ta sama ya kuma tsaya ta kasa sai ruwa ya tsaya ta to kuma daidai lokacin da aka ce ruwa ya kafe jirgin annabi nuhu yana kan wani dutse da ake kira judi sai ya tsaya akan dutsen sai Allah ya ce wa da lil qawmi zalim wato mutanen da suke a zalimai Allah ya ƙara ne tantar to kaga dan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya halaka matar sama ta halaka saboda ya gaddama da ta yi in ka kowa zuwa da harim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kaga an gaya ma imra'atu nuh Allah yana ba mu misalin cewa suna cikin wanda za ta yi la dukulan nar ma addati yar wuta ce duk da matan annabi Allah shi za ake ja hankali ko dan waye kai idan baka ba Allah ba ruwansa da kai ko dan waye ko matar waye ce dan ke matar malam wani ce idan baki ba Allah ba ruwan Allah da ke to wannan shine kaida da wato ya kamata a bi shi za a ya gaya wa matansa da iyalansa cewa man bada abi ya amadu wulan min sirri abi na sabu duk wanda ake sayi da shi baya to na saboda ba za ta kai shi ko ina ba idan kana so ka haɗu da Allah salim alim to kai biyayya ga ga Allah madaukakin sarki to nan da nan kuwa Allah madaukakin sarki yake to dan bayan nan din da soyayya ta ƙara ba bayan haka kuma bayan ruwa ya kafe sai yace ya ubangiji da ruwan ya fara ambaliya kai yace ya ubangiji illa buni lil ahli dana bai na cikin juriya ta ya Allah dan wannan ya nuna ma cewa akwai soyayya duk lalacewa da kuma yana sa abinsa da shi sa musulunci yake gaya bar ga hanyar da zai bukai ya samu ciwon kai ya bi wata hanyoyi in ba haka wato zai zo ya dame shi kuma yace ya ubangiji dana yana cikin iyalaina sai Allah yake innahu laysa min ahlika ai yanzu ba danka bane tunda bai bi hanyar Allah ba innahu amalun ghayru salih wata qira'a innahu amila amalun ghayru salih yayi aiki irin na mutanen banza saboda haka ba za ba ya cikin iyalin kenan nan da Allah madaukakin sarki ya zame shi daga cikin iyalansa to shine Allah yake gaya mana cewa nan da nan kuwa illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda zance ya gabata akan matarsa da ɗansa wala tuqadibni bil ladina zalam Allah kuma yace kar kai mun magana dangane da wanda suka yi zalunci ka nemi alfarma saboda tausayi irin na annabawa ga shi kuma sai da nemi alfarma ɗansa guda ɗaya Allah ya yi maka kajeri cewa shi ma ba kai ya ƙara kiransa cikin iyalinsa sai Allah yake innahum mugraqu lallai wato gaba ɗayan su halakar da su zai sai Allah yake
فاستويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
Allah madaukakin sarki yake bai zastawaita da ka daidaita an ta kai din da yawa ban ma aka da wanda suke tare da kai kai shi yake nuna cewa akwai wanda suka yi imani da shi amma ba su da yawa sai dai nabi da zuwa faɗi wato adadin yawan su ba to da zarar kun ne ta akan abun hawan wato abin da zai fa'alan burki akan jirgin ruwa fa kulil hamdulillahi alladhi najjara kuje mun gode wa ubangijin da ya tseratar da mu min alqawmi zalimina daga mutanen da suke azzalimai kamar da Allah ya san ba mu labari a suratul zukhruf inda yake cewa waja'ala lakum min al-fulki wal ar'ani ma tarkabuna muka sanya muku wato jirgin ruwa da kuda wato dabbobin gida ma tarkabuna muka sanya muku abin da za ku hawo li tashawu ala zuhuri dan ku dide ta akan bayan jirgin ruwa thumma tadhkuru ni'mata rabbikum sannan ku tuno ni'imar ubangiji ku haka yake so duk lokacin da Allah ya ba wata ni'ima ko yanzu ya jarrabe ka to tuno ni'ima da yawa sai ka gano na lafiya ba za ka rika complain ba ko dai shine ta arabu ila Allah bi raka ya arifka fi kinda ka rika tuna Allah duk lokacin da ya ba ni'ima ka ce alhamdulillah kai godiya ta baki da jiki da kuma hannu ko ta wannan bangare ka gode in dukiya Allah ya baka godewa Allah bayan fade da baki kuma a ga kana budda zaka sannan kana iya yin alkhairi wato kashi gari wannan shine wato godiyar Allah domin imamu Juri yana cewa mutum ya sai tufafi ya sa a jikinsa ba bayan ya fita zakka ya yi wa iyalinsa ya taimaka a wasu sannan ya sai abin da yake so da wannan dukiyar ta halale ce shi ma godiyar Allah ce shine at-tahaddusu bi ni'matin lahi shukr Allah ya baka dukiya yanzu gaba ɗaya a ganka kamar abin tausayi kuma kana da kuɗi baka iya sa riga da kyau ba za ka ci mai kyau ba ko jakka babu baka gode wa Allah ba Allah ya baka mota mai kyau mai tsada ka sa kullun a wanke ta ko a rika kula da ita akai akai godiyar Allah dan wani zaka ga yana da babu sai bace ya lalace yayi wani zuwa yake ba zuwa bane saba wa Allah kai saboda haka kun wani ne ya baka babu zai ji dadi zai zo ya bayan wata uku ka lalace ko ka salwantar di saboda haka kana da wani abu ka rika alkinta shi in riga ce ka wanke ka goge godiyar Allah duk abin da Allah ya ba kake kula da shi ba gode wa Allah to da haka da zarar an daidai ta Allah yake da su da zarar kun daidai ta kan abin hawa ku ce wato ku jino ni'imar ubangiji da ya muku wa taqulu subhanallazi sakhara lana hada sannan ku rika cewa subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun a wannan yana ci addu'o'in mu mu ma da annabi ya koyar da mu cewa bayan mutum yayi addu'o'i bayan ya zo wato zai yi ya hawo abu hawansa ai akwai hadisin sayyidina ali akwai hadisin sayyidina abdullahi da umar sai koyar da mu cewa an kawo kan abun hawa da addu'a da zaka kuma za ga tana da kamanci ce da da wannan illa iyaka wanda annabi ya koyar akwai kai akwai kai akan wannan shi ne Allah madaukakin sarki yake ga mana to bayan nan a suratul hud kuma Allah ya ce wa qala kabu fi hadisi majriha wa murtaha inna rabbi la ghafurur rahim amma Allah ya yi rufi don kuma haukan abu rawo ku ce bismillah da sunan ubangiji majriha gudun da wannan jirgin ruwan zai yi da sunan ubangiji ne wa murtaha idan zai tsaya ba da sunan Allah zai tsaya to Allah ya umarci Annabi Nuhu alaihi salatu wasallam su faɗi wannan to ka ka iya cewa da wannan addu'a da wannan gaba ɗaya Annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya hada ya biya ta akan abun hawansa to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa da zarar wato kun bai da tawaita an tawa mamma aka alal burki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin sai ne kuma وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Allah madaukakin sarki yake wa qura bi azmi ko ki kara ta daya akwai daya إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Allah madaukakin sarki yake wa qura bi azmi munzalan a wata kira'ar manzilan kace kuma ya ubangiji anzilni ka saukar da ni munzalan madauki ka saukar da ni ko kuma sauka wanda take mubarakan mai albarka a kira kuma manzila ka ga yana nufin masauki ke Allah ka saukar da ni masauki mai albarka wa anta khairul munzili ya ubangiji kai ne mafi alkhairin masu saukarwa inna fi zalika la ayat lalle cikin wannan din akwai ayoyi wa in kunna la mubtali wa in kunna la mubtali ko da mun kasance waɗanda aka jaraba ai wa kunna la mubtali lalle mu ababan jarabawa ne Allah ya yi mana haka ne dan ya jarabe mu domin Allah ya ba ni'ima ko wani abu ya zo na baki duk jarabawa ce inda za ka zo yau kaga an ba kyautar wato gida ko mota ko kuɗi masu yawa jaraba ka Allah ya gani cewa me za ka yi za ka yi wa Allah mutunci ko za ka gode masa ai kaga wato lokacin da lokacin da wancan me ake kiransa ba ibritun min al-jinn ba ibnu barhaya da ake magana akai wato lokacin da annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam yake waje ka ban gadan bilkisu ai kaga ibnu barhaya cewa ni zan kawo maki kafin kiftawa idanka shi ibridi ya ce kawai an ta koma min makani kafin ka tashi daga kujerar daga majalisa yau shi kuma yace kafin ka kifta idanka kaga wannan nabi ya fi sauri yace kafin kiftawa ido zan kawo maki ai ko haka aka yi kafin ya kimta ido ya ajiye wa gidan bulki a gabansa amma yana ganin gidan da ya faru cewa ya hada min fadli rabbi limaza li yabluwani ashkuru am akfur wannan yana daga fadalar ubangiji na ya jarabe ni ne dan iya gwada ni da zan gode bar ko kwaran ya wuce annabi sulaiman bai buji kirji ya ce wa ya ga abu mu kenan bai haka ba yace ubangiji na ya jarabe ni ne dan ya ga to shi sa idan ka kana da kokari a makaranta kokarin da su idan ka zo ka ci jaraba Allah za ka yi godiya ba za ka ce da ba ai ba wanda yake ka da ko ba wanda yake ai na san dole za mu kaza idan kai wa Allah wannan to sai ya jaraba ka duk irin wata baiwa da Allah ya ba kai ka san irin baiwar da kamar yadda ake siyo analysis ka san me da kai ka san inda kake da karfi to a wannan guraren godewa Allah yake wani ya sai yana da baiwa yanzu idan rubutu ne nan da za ga ya gaba to ya gane wannan baiwa ce rika godewa Allah akan ta wani kuma ya iya sarrafa kaza to ya gane cewa wannan abin da ya iya sarrafawa baiwa ce godewa Allah akan ta jiji kuma Allah zai kara mana in shakartu la azidan nan idan kuka gode mun sai in kara muku amma mutukar mutum baiwa za ta zo ya rika jin cewa kawai ai shi kenan kamar yadda karu ne to sai Allah ya jarabe ka to nan da nan kuwa annabi sulaiman wato annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya cigaba da gaya mana cewa yace wa qurbi anzilni munzalan Allah ka saukar da ni masauki mu ba wato anzilni ka saukar da ni munzalan sauka wanda take mubarakan mai albarka ko kuma manzilan masauki wanda yake mubarakan mai albarka wa anta khairul munzilin kai ne mafi alkhairin masu saukarwa inna fi zalika la ayat lalle a cikin haka akwai ayoyi wa in kunna da mutane jirgin da cewa jaraban ma Allah yayi wannan abubuwan da ya mana sai shi malamin suna tattauna akan shin idan mutum yanzu zai hau jirgin ruwa wannan addu'a zai yi ko ko ta da wanzi wasu malamai suka ce wannan addu'a za ka yi wato wadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi lokacin da ya hau kan abun hawa cewa subhanallahi sakara lana hada wa ma kunna lahu mukrimin ita za ka yi sannan kuma idan ka je masaukin kuma kana cikin jirgin ruwan sai ka dora da wannan rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzali wato wala yanka ce a wanda annabi nuhu aka gaya wa alaihi salatu wasalam kai ta ta addu'ar annabi ya gaya ma me za ta yi idan za a hau abun hawa me za a ci eh kafin nan hadisin sayyidina ali dan za a hau abun hawa me za a ci بسم الله كو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ko kaga yayin da mutum zai yawo yayin da zai yawo zai ce bismillah yana zama sai ce alhamdulillah ko yana zama a kai can sai kuma yace subhanallahi da khara lana hada wa ma kunna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar har yazo hadisin musallan cewa za ka yi murmushi kana cikin mota ka wata kila lokacin da take hole ka zauna a cikin za ka wani ya zauna a motar da wai homi yake jira dai wa yana da kyau a yi wannan addu'a kana ciki aka yi abu hawa ne ko da iri wato kai wannan addu'a ita sannan sai ka tafi annabi ali sallallahu alaihi wasallam wato yace koya wa sayyidina ali ira irin ta kuma ya koya sai sayyidina abdullahi da umar cewa an hawa abu hawa ga abin da za a yi idan kuma mutum ya je guri ba wanda ya sauka an koyar da mu a hadisin muslim idan ka je guri yanzu na bakunta ko da hotel ne duk kanka bayan kayan addu'a shiga kana shiga ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati sai sharri ba kana to Allah da ba za ce ba zaka ba ba za ce ba kudi ba ba kuma wani abu zai zo mai cutarwa ko kuna ba ko mutiji ko wani abu da zai illa ya ma illa ba haka annabi ne da sunna zai faɗa hadisin muslim a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ba kana to mu kaga abin da aka koyar da mu kenan da ire-iren su akwai addu'o'i da yawa amma an kan da iya wayannan ba za ka zauna lafiya ko kauye ka je yanzu ka tafi gurin kakanni kai zuwa an ajiye ka wani guri inda za ka kwana sai ka bi wannan addu'a a'udhu kalimatin la ilaha illa jari wa kala ba irin gidanka bane tunda ko an ce kowa ya bar gida gida ya bar shi sai ka yi hakuri idan ka je wannan gurin ka jure irin yanayin da suke to kai wannan addu'ar ya Allah ya yarda da kunama da mutunci ba zai cutar da kai ba wannan shine kamar yadda malamai suke faɗa abinda aka umarce mu mumi sai Allah maka hujjar sarki yace na umma anzalna ba'dihim qarnan akharin فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
Allah ya ce sun ma'ajana min ba'di sannan muka halitti wasu bayan wa'annan har an gaba da halitta gaba daya sun ka ummatu kalkala ta jude yanzu babu ita Allah ya ce sai muka tsara halitta wasu min ba'di bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam kana muka samar da wani kalmi kalmi kare shekara 100 shine kalmi to muka samar da wasu mutanen wasu jama'ar akari da na daban to sai Allah ya ce ba arsalna bihi rasulan sannan kuma muka aiko musu da wanzu minhum daga cikin su su wannan tawagar muka aiko musu da wanzu a cikin su amma Allah bai faɗi waye ba amma dai ya aiko musu da wanzu daga cikin su da ya zo cewa ya ani abudullah shi ma da ya zo sai mai mai da yake jama'a ku bauta wa Allah malakum min ilahi ghairu ba ku da wanda ya tantance abota wa sabanin ubangiji ba lokacin gari afala tattaquna kuma ba za ku ji tsoron Allah ba shi ne malin ya gaya mana anan ay yukhbiru ta'ala annahu an ja'a ba'da qawli nuhin qarnan akhari wato Allah yana bada labarin cewa ya ya samar da wasu jama'ar gaban bayan annabi wato nuhu alaihi salatu wasalam malamai sun ta kai gomo suka ce samudi ne wasu suka ce adawa ne kamar yadda a suratul hud da suratul a'raf ko ga muna gama labarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam cewa sai adawa to wannan magana ta fi karfi gaskiya cewa bayan annabi nuhu adawa ne suka zo eh adawa ne suka zo wannan mutanen manyan wanda masu karfi su suka zo saboda haka fa inna mukanu mustaqlifi da ba'dahu malai yace zuwa ka mai baya bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam wasu kuma kace samudawa amma dai gaskiya ran da yin fitowa fili shine adawa ne daga annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai wato annabi annabi hud shi ne yayi annabi adawa ko to sai annabi hud alayhi salatu wassalam to shi da Allah maka kujin zangi yake ya mana yake cewa kan kaji abu abala ta tabu da jin ba za ku kiyaye Allah ba na'am wa qala al malaku wa qala al malaku min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'i al-akhirati wa asrafnahum ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Allah madaukakin sarki yake wa qalil malau kaga malawun nan zai ba za a rabu da su da duk annabin da ya zo su ne matsala sai wayannan malau manyan gari masu kuɗi manyan gari masu kuɗi sai suka ƙara cewa annabin cewa min kauni daga mutanensa wato min kauni allazina kafaru daga mutanensa waɗanda suka kafirta wato wa kazzabu bi liqa'i Allah sannan bi liqa'i al-akhirah sannan suka ƙaryata haɗuwa da Allah ranar lahira wa atrafnahum fil hayatid dunya Allah ya kare ma bayanin yace kuma mun wato mun ba su annajuwa a rayuwar duniya suna cikin walwala kana ganin su zaka ga wato kayan jikin su masu kyau ne turaren da suke zawa mai kanshi ne sannan kuma wato ababen hawan su manya ne to sai Allah yake ma haza sai suka ci gaba da cewa suka kalla annabi wato hud suka ce da shi ma haza wannan ba kowa bane illa basharun mithlukum ba sai mutum ne ba irin ku ya kulu min ma ta akuluna yana cin irin yadda kuke ci za a kawo abinci ya ci ku ci ai da ba ka saba wala suratul furqan mali hada rasul ya kulu ta'ama wa yati bil aswaq ko laula unzila alayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzu aw takuna lahu jannatan ko ya kulu minha duk wannan kalubalen haka tarkewa annabawa mali hada rasul ya kulu ta'ama wa yati bil aswaq wannan wani irin manzo ne da yake cin abinci kuma har ya tafi kasuwa ya yake bane me yasa ba za a saukan masa da malaika ba wanda zai zo ko kuma a baki taska kawai a ce wannan taskar ta aljanna ke rika ɗebo abincin nasa cikin me yasa me yasa ba ya masa haka ba saboda haka wannan shine kalubalen shine Allah madaukakin sarki yake to wa yake rabu min ma ta ce suna kalubalen ta in dai annabi ne me yasa yake shan abun sha irin yadda kuke sha ya Allah yake ne wala ina ada ta bajara na
ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون na أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Allah yake wala ina ada ta bajara wannan mala'un da yake ci gaba da magana cewa in dai kuka bi mutum irin ku mithlakum irin ku innakum lallai ku kam kun zamto la kasiru da kun gaba azara wai manyan gari ke gina wa talaka idan kun bi mutum irin ku kun yi azara aya idukum yanzu ubangiji ya kai muku alkawari ya ta alkawarin cewa annakum cewa ku idan mutum in kun mutu wa kuntum turaban kun zama turbaya wa izaman kun koma kaji annakum mukhrajuna wai za a fara fito da ku wannan wani irin alkawari ne cewa a ce muku alkawarin in kun mutu ko da diddige ko rube za a kuma dawo da ku sai suka ce na هيهات هيهات لما توعدون nan da nan sai suka faɗi maganganu marasa kyau cewa haihata ai ba'idun ba'idun ai wannan magana ta yi nisa sannan kuma ta kuma nisa lima tu azuna da alƙawarin da ake yi da cewa wai kun mutu kun zama turmaya za a dawo da ku. magana ce kamar abin da bature yake cewa wai impossible ko ne ba cewa haka suke gaya wa Allah madaukakin sarki ai ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wai bayan kun mutu ko da diddige za a dawo da ku kalmomin da suka faɗa kenan sai Allah ya ce إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين to kaga wannan shine irin dare da kalmomin da wata hausa suke faɗa cewa in hiya illa hayatul dunya ai ba komai kaga ba fa komai ake yi ba dai rayuwar duniya na mutu wa na haya za mu mutu ba rayu wa ma na anu bi mab'uthin kuma ba za a kuma tashin mu ba ba wannan tantayi shine abin da bahaushe yake cewa da karo sai kaduna dare yake kobo da kobo da wannan kalma sai ya gama je ga saka sai ya ga kowa ya je ga ayyuka da karo sai kaduna duk da cewa an ce wato da abin da ake nufi da Kano sai Kaduna shine idan wato mutum ya yi laifin da za a yanke ma hukuncin kisa a Kaduna ke zuwa a yanke hukunci eh to amma kaga da yawa wanda suka zo a baya ai ba zai ta haka ba ko kalmar suke faɗa kawai da Kano sai Kaduna
can ne ake a can ake kashe duk wanda ya yi a- wato hukuncin kisa ya kama shi aka ce can ake kaiwa a je a rataye yi arewa gaba daya to kaji ba to shi ne suke cewa da karo sai kaduna to shi kuma mutumin yawa har a yanzu suna fara mutum ya gama je ka yanzu zai ce da karo sai kaduna bai san me asalin tushe abu ba shi injili yake wa Allah to ka sai kaduna a lokacin ana rubun ka tafi kaduna da an kai kaduna ya tafi lahira domin ba zai dawo kashe shi ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake na'am na'am to ani ne ma a can ne ko lagidi da ake ba oke ani ani na ana ta harbe shi ko to to da Allah ya ruwa jiri to Allah bada mutum sarki yace in ya illa ayatu na duniya suna cewa ba komai bace face rayuwar mu ta duniya wa ma na'lu wato ka san sai da cikin abin da ya janyo wannan abubuwan da kuke fito da shi a nan yana da muhimmanci ba ka san sai da cikin illolin da ni a matsayina na matashi na gano cewa matasan mu ba su san mu ba su ba ta kiji mu saboda wasu karanta tarihi ba rashin karanta tarihi ya janyo da yawa ba mu san kanmu ba haka yanzu wannan ai karatu ne mai zirgi aka fito da shi cewa dan wani bai ma da taba jin suna a ninin ba bai karanta da ba ruwan sa da shi bai karanta ligidin ba ba shi ba bai san shi ba ba ruwan sa da shi to haka za ka ga har marubutan arewa tilwa alhamdu wato tilwa a tebe irin wayannan za ka ga saboda tsawar yayya da suka dauko da wasu abubuwa ko rubutu mutum zai yi na litiri ta sai ya shigar da wani abu duk da wanda muka bibiya a makarantu na likita duk wato barbarar tunanin su muke riya za ga cinwa a jebe ba wanda irin su wato a wancan na biyu ke na wanda sunan sa rinka tashi da wannan na katsina musulman wane ne eh irin su rinka jijjiran mata banda wannan gaba ɗaya ya gama wato ya ɗan tunanin mutane wani kowa ya aikan bai karanta na goma uku malam goma ba domin a nan ya yi bayanin hata rikicin arewa da kudu wannan zai sa ka rika jiji al'ummarka kuma ka rika jin cewa lallai mutanen ka har yanzu na kai har yanzu shi za mai zara ba har wallahi da muka je zali ko ya ka samu dan adambara ko dan waje dan dan mijin istis din nan wato mijin da wallahi sai sun ma magana bangaranci domin su abin da aka koya musu kenan da kana cewa dan arewa ne kai sai ga suna kyamaka sai a fara tunoma da cewa ko kake iyayenmu da kakanninmu domin shi aka biya musu ya ga amma mu da yawa matasan mu yanzu ba su karanta wannan ba san shi da aka gabata kiji mun al'amuri ya taso zai ga da su ake haduwa a tsine wa arewa saboda duk wanda bai san tarihi ba ba inda zai alal aqallu wallahi ko da ba da turanci ba karanta waya ai san ai malam gumi ya ba da labarin me ya faru a cikin littafin manufa ta akwai na Hausa ka karanta zaka ji wasu abubuwa da suka faru da wato wanda kai ma zaka fara kishin mutanen ka amma tilwa sai bai ba duk wannan abubuwan da yazo rika rubuta ai banda su IBK Ibrahim Bello cewa duk da shiga daga sa ai kage yayi kokari a wannan bangaren duk da cewa audio ya rika yawan rabi kamata ya ce an yi rubutu ta audio ya rabi amma da yawa ta nan suka fitar da har yanzu har ɗan shekara uku ya taso a a waje da yin yamurai har ɗan shekara uku ana baki labarin cewa mu ƴan arewa mu muka kattara na ranke da Allah ɗan shekara uku yanzu ya fara jin tatsuniya maganganu suna biya mu amma mu yanzu aka mutum graduate yayi masa yanzu PhD yake amma ba ba bai san komai a harkar arewa ba ya karantawa bai karantawa kwata kwata ba shi da alaka da wannan saboda mu karatun matasan mu da yawa yanzu delete on ne kawai na cin jarabawa ne in ya gama zai delete ya gama shi kenan kawai to ita a ga da su za a haɗa a kashe arewa haka ake yi tun da abin haka ya wajibi ne mai kishin kan mummuma wajibi ne to idan aka rika mamaki ka rika ganin maganganu ka ga wani mataji wai gira jiya ne amma ka ga wata kalma da zai a social media sai ka kawo bai taba zama ajiya ya ci mutuncin kansu kuma yana taimakawa wa intan su kuma ba ta haka ai muna ƙara faɗa har yanzu har yanzu ba wata jarida babba da ta rubuta labarin wato bisa wato ƴaƴanmu da aka tashi har yau har yanzu babu jabbar jarida da ta rubuta babu ta suna da suka danne abin kuma har yanzu ƙara fito da yara yake har yanzu ko satin da ya wuce an ƙara samu wasu yara guda biyu a nan bura amma wata jarida ka ji ta buga amma lokacin yini sai yalo wata jarida ce wata bugawa sai ka gaji da karanta abubuwan su ba Allah kana daukan jarida sai ga gaba eh wato front page din da labarin ne ya ba mai gurin amma mu mutanen mu sai ƙaryar boko kawai bokon su kawai ai ai luga da ya mana illa ya cije ma Allah ya cutar da mu da ake magana 1903 ko 1903 da ya ɗebi manyan malaman mu da limamai aka tara su a lokuta kan ya daga Qur'ani yace wannan abun kuke amfani da shi ba shi bane da dai kun dai amfani da shi kuna kallo kuma aka daga tutar ma aka ce da yau wannan tutar ba ita zaka da yau uwar ku ita ce Ingila abubuwa na cin mutunci haka aka yi kuma har wato abubuwa ne waɗanda mu ɗan bokon mu kamata yi kamata yi su amfani da bokon su ƙara fito mana wato da yancin mu amma wallahi manyan mu na baya suna zaune aka fitar da mu suna zaune suna ji suna gani aka yanka ba ka fitar da su an ce mun zo mun tada ku ba jahilai wajen ku amma daga yau ba za ku ƙara amfani da wannan naku dukto ɗin ba constitution din saboda haka da wannan za ku yi amfani kuma suka ce zanni na wa kana wanda suka ce da a lokacin har karkace su shi ne mataki ne da ake ta cewa gaba ɗaya da za a ga language ɗin ke yanzu maza kan da ake faɗa gaba ɗaya aka kauda shi aka ce wa official language wai a ƙasar ka wai shi ne turanci amma ba kai saka da ingila ka ce ka kawo su wani yare ka ce shi ne official language ba official language ɗin su yaren iyaye da kakanni suke yi tare yanzu ba kai saka je ka ce wasu turanci ne official language ba kai tawa kayan din su shine official language hanyoyin da aka yi ko aka yaki tunanin mu aka yaki hankulan mu suna da yawa to karanta tarihi yana taimakawa mutum ya gano cewa ashe muna da kima muna da mutunci muna da kima zubar mana da shi aka karanta tarihi alal akalli ni wannan misali mutum ya karanta waya aikan ko manufa ta na mala Abubakar Gumi wallahi ka karanta zai baka wasu hotuna da yawa ka gano cewa ashe ashe kaza aka yi mana domin ya kawo labaran inda su suna da da suka zauna a wannan lokacin ya rika ba da labarai na abubuwa kala kala Allah ya zauna to Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato su wayannan kafiran suna faɗa haka in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadiba nan ne ko wato ba kowa bane shi face mutumin da wato iftara ala Allah kadiban ya kirkiro ƙarya ya dangana wa Allah madaukakin sarki wa ma nahnu lahu bimu'minin mai dangane ta ce ba kuma za mu imani da shi ba qala rabbi usuni bima kadzabu sai ce ya ubangiji usuni ka taimaka min bima kadzabu da dangane da kanya tarin da suka yi qala amma qalilin la yusbihunna nadimin kaja sai ce amma qalilin Allah madaukakin sarki ya ce qalilin wato wato kadan jira lokaci kankani ko kuma kalilin kadan daga cikin su la yusbihunna nadimin za su wayi gari nadimin suna wato suna suna wato nadamar abubuwan da suka gaya ba sai Allah yake ne ba ka da dole sai ha Allah madaukakin sarki yake ba ka da dole sai ana wanne ne da ba Allah yake jira lokacin kankani kawai sai Allah ya turo da tsawa ba aka rato sai hadu bil haji sai Allah ya turo da tsawa da gaskiya Allah yake fa ja'alnahum gusara sai muka bai da su karmami gaba daya su mutanen annabi hudu abinda Allah ya musu kenan iska Allah ya dauke sarki wato ya turo musu kamar da muka ji a kau kamar da za ku ji a nan gaba a suratul haqa sai ya turo musu da iska sai da aka yi zafi guda tana wujudi ba zafi daya to shi Allah yake fa bu'dan lil qawl zalim wato wato nisa ya ƙara nisa ga mutanen da suke azzalai lalle waɗanda suke azzalai sun nisa ta sun kamar ka ce sun yi nisan da ba sa jin kira sai Allah yake ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين kaga Allah madaukakin sarki da kansa yake wa ma zalamnahu walakin kanu anfusahum yuzlimun ko ba mu zalunce su ba su suke zalunta kawunan ai bi kufrihi wa inabi wa mukhalafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda kafircin su da taurin kai da kuma saba wa annabi alaihi salatu wasallam sai yake Allah madaukakin sarki yake zumma ajana min ba'di to bayan su kuma sai muka samar da wasu wata al'ummar daban korona wasu wato al'ummomin daban-daban akari da shine daban-daban muka samar da wasu kaga ba karnan ba al'ummomi akari da daban-daban wato an yi karni karni da yawa bayan wa bayan annabi hudu alaihi salatu wasalam ya Allah yake ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Allah yake ma da ziku min ummatin ajalaha babu wata al'umma da za ta rigayi ajalinta wa ma yastakhiru kuma ba wata za ta yi jinkiri idan aka ce shekara a ɗari za su duba wata za ta haura ɗarin idan aka ce ɗari za su ba wata za ta yi casa'in da tara ko casa'in da biyar sannan kuma ta mutu babu sai ta cika wannan adadin shine ma ta ziku min ummatin ajalaha wa ma yastakhiru na sai Allah yake ni
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولنا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Allah madaukakin sarki yake sun ma arsalna rusulana takra bayan wayannan sai muka turo da wanzannin mu a jajiri shine takra sai bayan daya a jere kaga ba a faɗi sunayen su ba kuma amma an turo da wanzanni da yawa kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu ko da al'umma idan manzon ta yazo sai su kare kai yadda aka baka misalan wayannan annaba annabi Nuhu da annabi Hud ya ga yawa su kuma wayannan manzannin da aka turo bayan su da zarar manzannin sun zo karyata su suke yi. Allah yake ba atbana ba'dahu ba'dan sannan muka bi yadda tashin su akan sai abin nufi muka halakar da tashin su akan sai waja'alnahu bahadi muka mai da su labari kawai gashi yanzu labari yake bayarwa sun zama labari ka Allah ya zulau bil amr kai ka ce ba yi su ba jiya shine ake cewa kaga hadisin kenan innamal mar'u hadithun ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa'a aka wani mawaki yake cewa innamal mar'u hadithun ba'dahu shi ma mutum da kake gani labari ne bayan ya tafi sai ka ji gaji muna cewa Saddauna mala Abubakar guri kaza sun zama labarai yanzu gaba daya sai aka ce fa kun hadisan hasanan to ka zama kyakkyawan labari liban wa'a ga wanda za su zo bayan dan da zara an faɗe ka sai Allah ya ji kanka da gafa amma kuna ji ba da ana magana wanda aka harbi aka yi kaza sai aka ce digiri aka ce kuma a nimi misali a ga ba wannan ba labari bane mai kyau wanda a irin ban san ni ba yanzu da shekara kamar bakwai takwas baya goma kai bayan ka duba a library za ka ga labarin Alina a gaskiya ta hukumi gashi nan sun kawo yin karanta za ka labari ne wato mai ɗaga hankali shi wato professional barawo ne professional na gaske in kana karanta labarin za ka yi suna fito da abubuwa iri iri to irin wayannan to Allah madaukakin sarki yake ba ta bana ba adahum ba da waje Allah ba hari Allah yake fa bu'dan li qaumin la yu'minu ya ne ne kun da Allah ya yi makwabtaka ne wale mutum a nan kusa ba ya zauna kenan Allah ya kyauta to kaga dai yana yana da kyau ka je karanta wani abu da ba gane ba ka zo alaji ya ba bayani yana da kyau kwarai da gaske saboda wallahi alaji tsere cikin illolin da muke fama ka ga yanzu irin kun da ya girma kaka misali matasan mu fa yanzu ba sa yin irin wannan kawai a samu wani datti da kaje ka zaura ya ka samun labarai a gurin ka ba a yi wallahi malami a tattalin kowace ya nake gida da shi kuma ya kawo yin ko ofo eh tijo bidiyo mm.
ya dewa wani a ɗan rafi kuka zai su yi masa haya su bayan wata shi da wata uku ne sai ban mara kyauta to tafiyar da yake nan
amma duk zaman da yake a wannan lokacin alaji ba ku gane cewa wato zara'a zaba to ya za a yi
ai to ai za ga irin wanne yanayin misali mutum yana zaune ba tara ko bai ke ku ganshi da mota ko ko ai ba ya sana'a ba ba ku ba ku ci ba na'am
irin da wanda ta yi da shi kawawa
mutum ne mai kyauta ne
yawa na to kaga ai yana taimakon makwabta ba za a bincika ba na'am a gurin wane mu babu kewaya gaba daya wane mu
kuma ne ɗan da kuɗi sa na
a bayan haka
wani ne wani da ɗan da ne kan zo haka shi ne ba na shi ne ba haka dole ya da da shi wallahi ina yana cin kawa ya ya ake jin labarin cewa akwai wani ɗan banki a dangan na in ya fasa banki zai raba mutane a shekin ya ya ya ya shi ne mai wannan zara'a shi ya raba wa mutane kudaci haka ya ya Allah ya kyauta eh na kyauta Allah za Allah za amin wa iyyakum na jiro okay na gawa ne Ni ya zama hukunin ma mutane- mutanen gurin. Allah ya zauki. Allah ya zauki. Don Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa sun ma wato arsan na Musa nan ne kariya? Ko ina muke so? Na'am. Wa ba'dan li qaumin la yu'minun. Wato lalle mutanen da basu yi imani ba wato nisa ya ƙara wato sun ƙara nisa da ubangi- da ramar ubangiji wa ɗaukacin sarki. Allah ya ce.
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Na'am.
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين Mm.
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون
Allah madaukakin sarki yace thumma arsalna Musa wa akahu Harun sannan muka aiko annabi Musa da dan uwansa annabi Harun alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin da kuma hujja wadda take mabayyaniya shine malamai suka ce da Allah yake thumma arsalna rusulana dakra muka turo manzannin mu a jere babu annabi Musa ba Haruna ne a ciki ai suna ciki to me yasa aka tsara fito da su yanzu aka dauko maganar shi ne malamai suka ce malaman tafsiri suka ce dalilin shi ne saboda irin halakau da halakau wanda aka yi wa ɗan bayan ba irin da aka yi wa daga kan mutanen annabi Musa zuwa ƙasa ba su annabi Musa alaihi salatu wasalam al'umma ta aika ga ba gaba ɗaya za aka halakar ba akwai wanda ya ɗiwa ya tafi da su ko wanda sun yi imani da jiki su ko wayancan da ka annabi Musa zuwa ka annabi Hud duk na bayan gaba ɗaya annabawan da Allah ya turo gaba ɗaya sun fice sai azaba ake musu gaba ɗayan su ake halakarwa to da kan annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma to ba a yi musu irin wannan halakarwa ana samun waɗansu suna bin annabawa to shine hikimar da yasa malamai suka ce wato Allah wa rahmatin sarki ya fito da annabi Musa amma yana cikin tattara din yana ciki an ware su ne don a ƙara fito ma da wata fa'ida cewa su mutanensu wato ba su yi ne gaba ɗaya ba akwai wasu sun yi imani tun da kaga lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo suka yi fito na fito ai kaga da yawa wasu sun yi imani wanda suke yin tawaga Fir'auna ne shi za a yi ba mutu irin wannan halakawar ba aka halakar da yan Fir'auna da tawagar sa kawai to shine yace ila Fir'auna wa mala'i zuwa ga Fir'auna da yan tawagarsa kuma wato masu kudi mala'u wanda suke tare da shi mastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman ali mutane ne masu ji da kai da iza shine ali masu daga hali wa kanu har suna cewa a nu'min bil basharai yanzu ma yi imani da mutane guda biyu misali na waɗanda suke kwatan kwatin mu wa qaumuhu ma da mutanen su lana abiduna wa qaumuhu ma lana abiduna hali mutanen su ma mu suke bautawa fakadabuhu ba sai suka karyata wa kanu minal muhliki Allah ya ce wanda suka karyata din kuwa su da suka karyata annabawan Allah ya ce sun kasance cikin waɗanda aka halaka sai Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa kaji wannan ba shine darasi ba tsaya nan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah mu daukakin sarki ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da ɗaukaka ga wani kamar yana ya rubuto tambaya yana cewa mutum da yana sallah kawai sai tafi tunani a can ya karshe bai dawo hayyacinsa ba sai da liman ya kusa sallama sannan ya dawo hayyacinsa kawai sai ya bi yana cewa Allahumma la mani a liwa a dai wa la musi a liwa yace wai bai matsayin sallar ta ta kaga sallah ta yi amma kuma ya rage wa kansa lada mai yawa ba dai suna magana akan inda a ce har aka yi sallama bai sani ba sai ya sake sallah amma tun da ya dawo to ya rage wa kansa domin annabi ya faɗa cewa za ku yi sahu da mutum amma tsakanin ka da shi wata kila na lada tsakanin sama da ƙasa ne saboda kai ne tsuwar ka ta fita ta ga ta kusa da kai amma ka rike lada da yawa saboda ka rike ne yawa wannan shine wallahi a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana insha Allah sati mai zuwa za mu karasa dauran mu da za mu yi su amma ina ganin cewa dai wani gagara ba za mu yi karatu insha Allah za mu ƙara ta daura ranar lahadi waɗanda aka yi daura da su kusan mutum ɗari da goma muna da muna da lambobin wayarsu da da adidas ɗinsu za mu yi ƙara kiransu domin su ake zuwa ƙara sawa za mu kira su ko kuma daga ranar talata biyu za su iya zuwa su tafi fastin da muke bayarwa insha Allah ta'ala domin ranar lahadi karfe tara za mu dora kuma illa ma sha Allah zuwa ne dab da magariba za mu gama kuma za mu abubuwan da muka faɗa da ya Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna da ƙoƙon jiji da suna yanka kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke neman aure Allah ya biya musu bukatunsu masu neman wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau yau ne babban Allah